أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وحصي كل شيء عددا سورة المزمل مكية وهي ثماني آيات سورة المزمل مكية وآية ثماني عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير كرك الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin ramadan goma sha tara azumi goma sha tara hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya zama daidai da sha tara har yanzu ga watan maris wata uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin abin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma Allah shi mana jagora ya daura mu akan daidai suratul jinni ta so ba zuwa ƙarshe kun ga har azama ya taɓo suratul muzammi ya nuna ayoyin da suka rage ba su wuce ɗan kaɗan ba mun san kuma wannan sura abin da take karantarwa aljanu mun gane ya suke wata rana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi hadisin Jabir manzon Allah ya fito cikin sahabbansa sai ya karanta musu wa qara'a lahum ya karanta musu wace sura suratul rahman min awwaliha ila akhiriha daga farkon suratul rahman har zuwa ƙarshen ta fasakatu annabi da ya gama karantawa sai dukkan sahabbai suka shiru sai manzo Allah ya ce لقد قرأتها على الجن ليلة الجن حقيقة أنا كرنت wannan sura ga aljanu a daren da na gana da aljanu suka gayyace ni fakanu ahsana mardudan minkum amma su aljanu da na karanta musu na karanta musu suratul rahman sun fi ku iya bada ansa kenan aljanu sun fi mutane iya bada ansa da aka karanta musu wannan sura suka fahimci suran sai manzo Allah ce kullama ataitu ala qaulihi ta'ala duk lokacin da nazo kan ayan nan da Allah yake ce fa bi ayyi ala'i fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban
in ka karanta musu wannan aya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga ni'imomin da Allah ya muku ke karetawa qalu sai ka ji arjanu sun bada ansa la bi shay'in min ni'matika rabbina nukazzibu falakal hamd babu wani abu daga cikin ni'imominka ya Allah da muke karyatawa mun yadda ni'imomin nan gaba daya daga gare ka suke falakal hamd godiya ya tabbata gare ka to me yasa kuka kai shiru inji manzo Allah ke ga sabai wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wani abu da zai same ku na ni'ima kowace ce face daga wurin Allah yake sannan idan matsala ya samu ina kuke komawa thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tad'arun idan masifa ko bala'i ko fitina ko cuta ya same ku ga Allah kuke harbuwa kowa na kai kara da zaran wani abu ya same ku wayyo Allah sai ga ya koma Allah da ya shiga damuwa da ya kira Allah ko wanda yake kiran wani Allah ya rike wani shehi yake bautansa ya rike wani waliyi yake bautansa in yaje in ka je gaishe shi bai da lafiya ka ce shehuwa ne baka lafiya sai hankalinsa ya tashi ya gane waye yake bada lafiya Allah bai yarda a ce shehu ya bashi lafiya shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ya jero waɗansu abubuwa ciki abin da ya ce wa iza maridtu الذي خلقني فهو يهدين Allah shine Allah zai kalakani fa huwa yahdi shine wanda ya halicce ni kuma shike shirye da ni والذي هو يطعمني shi ويسقين Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni in kaga mutum ya ci abinci ya sha ba wanda ya ciyar da shi ba wanda ya shayar da shi sai Allah shi yasa in ka dogara ga Allah sai Allah ya baka abinci ta yanda baka baka baka zato baka tsammani manzo Allah ya ce da za ku dogara ga Allah irin yadda tsuntsu ke dogaro ga Allah da Allah ya azurta ku ya ce da ku ta inda ba ku tsammani ku dubi tsuntsu da safe taqdu khimasan wa taruhu bitana da safe zai fita bai da komai cikin sa ba komai amma kafin yamma ya dawo ya dawo a koshe wa ya ce da shi Allah wani sana'a yake yi ka gani to saboda haka a sai Allah shi ne wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni shi yake azurta ni sai ce mai وإذا مرضت فهو يشفين wai za marintu fa huwa yashfin in na rashin lafiya ba wanda zai bani sauki sai Allah kai ma idan kai rashin lafiya kar ka fara tunawa da likita kana jin ciwon kai koma wa Allah Allah kai ka sanya min ciwon kan nan ka bani lafiya sannan Allah bai hana neman magani ba sai ka je kuma ka nemi magani amma in ka warke ka gane wanda ya warkar da kai shine Allah kullum ka riga gane tauhidi shi yasa in ka hau jirgin sama in ka hau moto in ka hau jirgin ruwa lokacin da ake tafiya ka dogara ga Allah ka yi addu'an neman tsaro daga Allah in an sauka ka gode wa Allah ba wai in an yi sauka a jirgin sama jirgi ya sauka mai kyau kai wannan pilot gurin wannan sauka mun samu good and soft landing waye ya taimake ka jirgin ma ni'ima ce daga wurin Allah subhanahu wataala shi Allah shine ya hore mana jirgin sama da kake kallo muke hawa muke tafiya ba dabaran mu bane a tashi yanzu daga nan sai ka yi awa bakwai ko takwas ko tara kafin ka kai Abuja amma jirgi cikin awa ɗaya ya kai ka ka tashi daga nan in za ka je Makka sai ka shekara guda cikin awa hudu ko biyar ya sauka da kai a Makka ni'ima ce daga wurin Allah duk wani abin da zaka tuna a jirgin sama kowane iri kawai karka ma tuna komai tuna Allah kawai horewa ne Allah madaukakin sarki ya hore ma saboda haka sai kenan duk wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana kenan mu rika tuntuntuni da ni'imar da Allah ya mana don mu gode mishi in mun gode wa Allah sai Allah madaukakin sarki ya kara mana to Allah ramma idan mun dawo suran da muke cikin suratul jinni kafin ta kai karshe wa'annan aljanu suna ƙara miƙa lamarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya dawo yana gaya manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi gaya musu qul la amliku lil qul la amliku lakum naf'an قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا
gaya musu cewa kai gaba daya ya Muhammad inni la amliku lakum darran wala naf'a ba ni iya mallakan wani abu na cutarwa wala naf'a kuma wani abu mai amfani wala dalalatan wala sawaba ba ni iya mallakan batarwa ko shirya nawa kawai in yi wa'azi ne saboda haka fa innamal marji'u fi zalika kullihi ila Allah marji'in al'amarin gaba daya zuwa ga Allah ne wa innama ana abdun ni bawan Allah ne laysa li min al-amri shay'un ba ni da komai na al'amari ba a hannuna yake ba a hannun Allah maɗaukakin sarki ce. Allah ya ce, Laisa alaika hudahum, walakin Allah ليس عليك هديهم ولكن الله يهدي من يشاء saboda haka shiryar su ba a hannunka yake ba, ba ka shirya da kowa, Allah shi ke shiryarwa. Da manzon Allah yana shiryarwa, da ya shiryar da baffarsa, lokacin da babban manzon Allah ya ce, Ka ce la ilaha illallah. Manyan kafirai suna ce, Yanzu za ka mutu ka yi kyamaci addinin iyaye da kakanni, za ka bar mu. su Abu Jahal ƙarshe sai ya kalli manzon Allah ya sake kallon manya ya kalli manzon Allah ya sake kallon manya ƙarshe ya ce ya Muhammad ya hakuri zan mutu dai a addinin iyaye da kakanni haka ya mutu manzon Allah ya yi mishi addu'a saboda ya kula da manzon Allah ya yi ya daga hannu ya roki Allah ya gafarta mishi sai Allah ya ce manzon Allah karka ƙara nema mishi gafara domin ya mutu ba musulmi ba sai Allah ya ce karka dogara da addu'ar da ainihin wato ma kana ne nabiyyu wa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى na'am من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار وما إبراهيم كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يا يا النبي إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم يا الله يشي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين bai dacewa ga manzon Allah da duk wanda ya imani da su rika nema wa mushrikai gafara bayan sun mutu duk wanda ya mutu ba musulmi ba komai dangantaka ka da shi baka ce Allah ji kansa ko babanka ne ko mamanka ko ma wane ne ولو كانوا أولي ko da قربى sun kasance makusanta ne na kusa da kai baka musu addu'a saboda yin addu'a ibada ce ka ce Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama ba a yi wa kowa sai musulmi su ko sun mutu ba addinin musulunci ba amma babanka da mahaifiyarka da danginka ka yi ƙoƙari ka ga cewa sun musulunta in ba musulmai ba ne ka nuna musu kyawawan ɗabi'u na musulunci ka zama mai kyawun hali ko za su yi sha'awa amma in ta Allah ta kasance a kansu cewa ba masu musulunta ba ne to nan babu addu'a tsakaninka da su babu gado tsakaninku da su komai ya yanke amma kana iya yin ta'aziyya kana iya tausayawa ana maka ta'aziyya me za a ce Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri Allah ba da haƙuri ko kada yana tsohon minista na Kano Eh, lokacin da stella obasanjo ta rasu matan shugaban kasa sai aka ɗebo sarkin kano ya ɗebo ɗan masarin kano ko mai tama kenan aka ce to yanzu za a je a yi ta'aziyya ga shi ba musulma ba ce ga kuma shugaban kasa matarsa ya za a yi ce, to kun san dai addini babu mujamala ba don musu- shi ma shugaban kasa ya riga ya san matsayinmu saboda haka za mu je ne mu tausaya mishi mu mishi ta'aziyya mu bashi hakuri mu yi kaza mu yi kaza sai aka ce to za a tafi da sarki don haka dan masani shi zai jagoranci Allah ya gafarta musu to da aka je shi ke ne ce ko ku bani dama kun san shi ne mutum ne mai magana sai ce to a karanta mata hoririya kafa goma sha ɗaya hoririya hoririya mai mataba sarki sai ya cire amma wani yau da bakin zira shi bai san haka za a yi ba ya ɗauka ɗan masani zai jawabin Allah ba da haƙurin shugaban ƙasa kaza ka yi kaza sai ji to jama'a bayan an yi ta'aziyya an yi kaza to yanzu a karanta mata hoririya kafa goma sha ɗaya Obasanjo sai ya tsaya hoririya hoririya ce to a cika da kan mamariya to duk wannan dai dai Allah ce Allah ya gafarta amma kowannen ba a ce kai ba hoririya mai hoririya wani wasa ne na yara ko ana yara ta ga ko hoririya ana ana eh Allah wanda kuke zake ya gafarta mana saboda haka da musulmi da waɗanda ba musulmi ba a Najeriya mun Allah ya sa ƙasar nan ƙasar mu ce muna rayuwa tare in yau shugaban ƙasa musulmi ne gobe na iya zama ba musulmi ba kuma dole a yi mu'amala dole Allah ya yi kaza to ba wani boyewa shi ya san cewa mu musulmai ne ga abin da addinin mu ya ce ba wani abu bane ko da mahaifinka ne baka yi addu'a ba amma dai an zo an gaishe ka an maka ta'aziya an yi kaza an yi kaza me kai na bi ne abin da Allah madaukakin sarki ce yayi baka da zai Allah ya samu dace saboda haka sai kenan ba a nema waɗanda ba musulmi ba in sun mutu a yi musu addu'a ana musu addu'a ne in suna da rai in suna da rai ba ka ɗaya musu tsammani ko shugaban ƙasa ne ba musulmi ba in ka je yi mishi addu'a cikin addu'an ka ce Allah ya shirye shi Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza duk mutumin da ya kyautata yayi abin kirki sai kaga Allah ya taimake shi a nan duniya ko wanda ba musulmi bane in ya tsaya yana kyautatawa al'umma yayi wannan yayi wannan yayi wannan sai kaga ya zamanto ya yi tocin mutane sai mutane sun kaurace shi wani bawan Allah cikin masu kudi a Najeriya mai kudi ne sosai bai rabe sai saya wa guragu keken keke na guragu ya saya kusan 300 ko 500 da wani abu aka tara su gaba daya mafi yawa guragun ba musulmai bane musulmai ne mafi yawa sun musulmai ne ran da ya zo aka zo zai kaddamar da wannan kekunan guragu aka raba musu suna cike da murna da farin ciki da jin daɗi suna mishi addu'a sai wani gurgu sai ya kira shi yace ina ya daga hannu yace ina so yi magana da kai sai ya juyo da ya zo kaga dole sun kuya kusa da shi sai ya kawo kunnensa kusa da shi yace na zo ne in ga fuskar ka saboda in mun je aljanna in gane ka yace na ce zan yi magana da kai ne don in ga fuskar ka saboda in mun shiga aljanna in iya gane ka kenan abin da ya mishi yanzu har ya bashi aljanna saboda jin daɗi da murna da farin ciki ko kuma yana so ya gane shi kenan kyautatawa babu abin da baya yi wajibi ne a tausaya wa masu rauni a nuna musu ƙauna a nuna musu tausayi a jawo su a yi musu abin da ya kamata sai ga Allah ya tausaya ya taimakawa ainihin wato duk wanda ke taimako Allah shi taimake mu saboda haka sai kenan addu'an da Annabi Ibrahim yewa mahaifinsa na cewa Allah ya gafarta mishi kar ku koyi da wannan ji Allah alƙawari ya mishi lokacin da ya bayyana mishi abokin gaba daga nan bai ƙara yin wannan addu'a ba saboda haka Allah madaukakin sarki na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ya musu kul inni la amliku lakum darran wala rashada sai ya ce kul inni lan yujirani لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا
قل يا موسى يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إني لن ينقذني من الله أحد إن أراد أن يصيبني بضر باب وني wanda ya sai karbe ni a hannun Allah subhanahu wataala idan Allah ya nufe ni da wata cuta in Allah ya ya kama ni da wani abu babu wanda ya isa ya ainihin wato karbe ni hannun Allah subhanahu wataala shi yasa a wani surar da muka wuce mun karanta Allah ya gaya manzon Allah walau taqawwala alaina walau taqawwala alaina ba'd alqawil sai Allah ya ce me la akhadna minhu bil yamin sannan thumma laqadana minhu al sai Allah ya ce me فما منكم من أحد عنه حاجزين Allah madaukakin sarki ce da manzon Allah tsara mincin Allah su tabbata gare shi zai kago wani magana da ba Allah ne ya ce ya faɗa ba ya ƙara kenan manzon Allah bai yi ba ba zai yi ba har ya koma ga Allah bai yi ba ya isa da sako ne na Allah subhanahu wataala amma walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da za a kaddara ya ƙara wani magana cikin abin da Allah ya ce ya kawo sai ya ƙaro wani abu ya saka Allah ya ce la akazna minhu
bil da yamin mun kama shi da hannun dama sun malakatana minhu wasil thumma laqata'na minhu alwatin kuma da mun katse mishi kashin baya wato lakaɗinsa da mun yanke shi sannan fama minkum min ahadin anhu hajizin babu wanda daga cikin ku da ya sai karbe shi a hannun mun ji Allah Allah ya gaya wa manzon Allah wannan manzon Allah bai komai ba ya isa da sako na Allah subhanahu wataala saboda haka sai kenan ƙara gaya musu kul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada babu wani wanda ya sai karbe ni a wurin Allah in nayi wani abu na saba wa Allah Allah ya kama ni cikin ku ba mai iya karba na kuma sannan ina zan iya fakewa wane da zai bani mafaka la malja wala manja illa ilai ba mafaka ba wurin buya sai zuwa ga Allah subhanahu wataala qul inni la yujirani min allahi ahad saboda haka babu wani wanda ya isa ya karbe ni a hannun Allah in Allah ya kama ni na yi laifi ba mai iya karba na wa in yansaska Allahu bi dhurrin fala kashifa وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو sannan وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء wa قدير in yansaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya nufe ka da wani cuta ba wanda ya sai yaya maka wannan cutar sai Allah duk yadda kai likita baya magani likita sai dai zaman to sanadi amma wa- mai warkarwa shine Allah saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa ba cutan da bai da magani alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba saboda haka yi haɗa addu'a kai ta roƙon Allah, Allah ya baka lafiya daga ainihin wato dukan cututtuka, a uzu bika min albaras, wal junun, wal juzam, wa uzu bika min sayyid asqam. Kai ta addu'a Allah ya raba ka da miyagun cututtuka manya da ƙanana, in kana roƙon Allah, Allah sai ga Allah ya baka sauki, da haka wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. In Allah ya nufe ka da wata cuta ba mai yayewa sai shi, wa in yuridka bi khairin fala radda وإن li fadlihi.
يردك بخير فلا راد لفضله yusibu bihi يصيب به من يشاء من عباده saboda haka wa in yuridka bi- wa in yuri- wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in Allah ya nufi ka da alkhairin sa to babu wanda ya isa ya hana wannan falalan in dai Allah ya kaddara wani alkhairi zai same ka shi yana samar da shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa in Allah ya kaddara alkhairi zai same ka sai ya same ka shi yasa har yanzu Allah ya ce qul ra'aytum ma tad'una min dunillahi قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرى in aradani Allah bi durrin إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري aw aradani bi أو rahmatin أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي ya ya قل حسبي الله
Mm.
عليه يتوكل المتوكلون Wala ra'aytum ma tad'una min dunillah ku duba man ku bani labari abinda kuke bautawa koma bayan Allah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri idan wannan abu da kuke bautawa koma bayan Allah in Allah ya kawo wani cuta sun isa su yaye mini sun isa su cire mana bala'i a ba ga boko haramun nan ba sun addabe mu a Borno aka rika samun damuwa iri-iri ina masu janya sun mai kulkulkul da mai tattabara da mai kaza mai kaza yaya ba su kora mana su ba ba su iyawa masifa ne jarabawa ne Allah madaukakin sarki ya kawo mana ba ga yan bandit ba yanzu yan kidnappers ta ko ina su kama wannan su kama wannan ina yan sihirin ina yan kulumboto ina yan ƙaryan me yasa ba su yi kulumboton sun kore su ba ƙarya ne in Allah ya kawo cuta ya kawo jarrabawa ka karɓa ka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma ba a cewa dalilin wani ne ya sa kaza ya same ni kar ka zamanto ka shi'umtar da wani abu musulunci kullum yana ƙoƙarin ya nuna mana tauhidi dogaro ga Allah musulunci bai yarda da camfe-camfe ba wai idan mutum ya fito da sassafe sai ya fara gamuwa da kuturu to ranar ba sa'a sai ya fa- fito da safe sai ya gamu da makaho to rana akwai sa'a kaga duk wannan canfi ne to yanzu shi kuturu sa'a yayi ya zama kuturu makaho da ya zama makaho yanzu yayi sa'a ne ya zama makaho kar ka yadda da wannan duk wani canfi duk wani kaza a'a wayanda suka fara wannan canfe-canfe yan al'ada da yan sihiri da bokaye tun zamanin annabi Musa alaihi salam domin ga fir'auna da annabi Musa Allah ya rinjaye da annabi Musa ya rinjaye akan fir'auna amma fir'auna haka bai zama to mishi aya ba sai da Allah ya turo da bala'i iri-iri aka yi musu ruwa na jini aka yi musu ruwa na fari aka yi musu ruwa فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات Allah ya ce duk wayannan jarabawa an musu amma kullun idan masifa ya zo ya tsayyaru bi Musa wa وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه duk lokacin da suka ga wata masifa ya samu sai a ce ai wannan shu'ubin wannan Musa dalilin Musa da yake rayuwa tare ai in ka ga wani bala'i ya sako Musa ne suka ringa dangane bala'i da Musa da kaza da kaza to sai Allah ya jarabe su ya sauko da jini in ka je kogi jini rijiyanka a- a gida jini ruwanka jini cikin tashin hankali bala'i ya zo ko bala'i bai zo ba aka sauko musu da fari kafin nan duk lokacin da suka ga wannan bala'i bayan da sun ce annabi Musa ne suka rasa da za a yi to sai kuma ka dawo cewa ya kai Musa to roƙa mana Allah mana la in ka shafta annar rijiza يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك Mhm.
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني suka ce إسرائيل ya kai Musa alƙawarin nan da Allah ya maka muna cikin bala'i da tashin hankali da ba sun ce annabi Musa ya kawo shi unci duk wani abin da ya faru na bala'i da tashin hankali shine ba to yanzu sun dawo kuma suna roƙonsa suka ce wallahi la in kashafta annar rijza wannan bala'i da ya sauko mana wannan wahala wannan tashin hankali in ka roki Allah ya yaye mana la nu'minanna laka zamu yi imani da kai wala wala nusilanna ma'aka bani ولنرسلن معك بني إسرائيل saboda haka za mu sake maka bani isra'ila mu ba su yanci su samu yanci su kasance tare da kai su yi imani da kai ku yi addinin ku sai annabi musa ya daga hannu ya addu'a yana addu'a sai allah ya yaye da bala'in ya yayu فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون sai gashi nan sun warware alkawarin da suka ce za su sake bani isra'ila za su yi kaza bayan da bala'in ya sai kuma suka koma kan tsiyar su kaza haka suka ringa yi, su yi wannan su yi wannan su yi wannan haka bai hude yake فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم allah ya ce falamma asafuna ko فلما آتونا انتقمنا منهم وأغرقناهم da yanzu أجمعين sun fusatar da Allah sun ce annabi Musa ya roki Allah in an yaye za su yi imani za su yi kaza an yaye musu ba su yi ba an sake kawo wani bala'i sun sake nema a yaye an sake kawowa an yaye musu to Allah madaukakin sarki karshe ce da suka fusatar da Allah kenan Allah ya gane mai wajara ne ƙarya suke ba neman yardan Allah suke ba shikenan daga nan Allah madaukakin sarki ce tunda suka ainihin wato fusatar da mu sai muka kama su muka halaka su a cikin انتقمنا منهم وأغرقناهم أجمعين daga nan gaba daya sai Allah ya ce sai muka halakar da su muka nitsar da su a cikin ruwa duk suka halaka saboda sun kusantar da Allah madaukakin sarki a sai kenan kaga kada ka yi shi'umci ka mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma baka gani ba har yanzu cikin masu imanin kuma tare da annabi Musa alaihi salam na sha baku wannan kisa lokacin da aka shiga bala'i kuma yanzu ba fir'auna yanzu musulmi ne masu imani suna tare da annabi Musa alaihi salam to yanzu kuma an shiga bala'in rashin ruwan sama annabi Musa ya roki ruwan sama Allah ya ce ba za mu baka ruwan sama ba ya kai Musa har yanzu da gyara a cikin ku akwai annabi ne mai annabi manci babu bala'i kamar annabi manci mai annabi manci dalilin annabi manci zai iya sanya gari gaba ɗaya ya kone ƙasa ta kone yanzu ba ku ga gashi ma yanzu bala'i a Najeriya a jihar Rivers ana ta dauki ba dadi saboda kawai an hada fada tsakanin gwamna mai ci da kuma ministan Abuja dalilin wannan yanzu har hatta matatan mai na Najeriya an kokona su hanyoyi bututun da ke kai matatan mai da an so mu samun ci gaba nasarori ya so mu saduwa an so mu samun karuwan haƙo mai a Najeriya amma dalilin bala'in annamimai masu hada fada sun hada duk da cewa wa'ancan ba musulmai bane amma kasan mu ne duk abin da ya shafi kasan ya shafe mu tattalin arzikin mu ne bala'i ya sauka har bala'in zai shafi kasa baki daya har dalilin wannan yanzu an sanya state of emergency a jihar in ka bincika sai ka samu babu tashin hankali kamar annamimai shi yasa idan kana mulki Allah ya baka jagoranci babu bala'i kaman abu biyu a mulki shugaba a kawo mashi labari ba zai bincika ba ya dauki wrong decision saboda ya amince cewa waɗanda suke dab da shi advisors masu ba shugaban ƙasa shawara masu ba wa shugaban ƙasa makusantansa na kusa su ji tsoron Allah su zamanto wazirai na ƙwarai masu gaya mishi gaskiyan abin da ya faru jami'an tsaro masu kawo labarin abin da ke faruwa su dinga kawo labarin gaskiya shi ko in an kawo mishi kada ya saurin daukan decision sai da Allah ya gaya wa manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bina ba'in ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bina ba'in fatabayyanu saboda me أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين idan wani fasiki ya kawo muku labari ku bincika me labari labari mai girma ana zagin ka a wuri kaza ana cin mutuncinka wani ya ce kaza ya ce kaza ka mai da hankali za su haɗa ka da masoyanka za su raba ka da jama'a ko ko wani an kulla ma kaza ana wani mitin akan kaza da kaza da kaza da kaza bincika an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin kada ku fada waɗansu mutane ku ce haka ne za su aikata ku waye gari kuna regretin a sai abin ba haka yake ba in aka daura shugaba akan mummunan decision in ya dauka kai da ka daura shi akan wannan sai Allah ya tambaye ka shi yasa manzo Allah yake cewa ta yi ɗaya ya fi ɗaya iya magana in kuna mayar da magana kun yi husuma tsakanin wani da wani a wurina duk wanda ya nuna ƙwarewa wurin iya magana sai na yanke gaskiya na bashi ba komai na yanke mishi ba wuta na yanke mishi saboda ya fi wani iya magana kenan shugaba in an kawo labari ya bincika dubi annabi suleiman mun karanta wannan kisa lokacin da alhuda-huda ya kawo labari cewa na je gari na ga kaza na ga kaza na ga kaza shikenan annabi Suleiman ya dauka
ala sananzuru asadaqta am kunta min alkazibin ko wannan labarin na dauka abu biyu ko dai dauki gaskiya ko ya dauki ƙarya yace sananzuru za mu duba maganarka asadaqta maganar nan gaskiya ka kawo am kunta min alkazibin ko kana cikin makareta ta fi kenan bai ce maganarsa karya ba kuma bai ɗauka ba za a bincika to haka shugaba ya kamata gwamna in an kama labari bincika ciyaman karamar hukuma in an kama labari bincika mai martaba sarki an kawo labari bincika chief executive na ko'ina bincika shugaban ƙasa bincika in ba haka ba sai ka waye gari kana da dama masu ɗauko labari don haka hatsari a wurin jagoranci shine a kawo maka labarin ƙarya kai hukunci na biyu miyagun bokaye ya zama shugaba Allah ya sauke ya zama ba wa'anda ya dogara da su sai waɗansu malaman bokaye su ba da labari suna iya samu masu yi amfani da makusantansa suna samun information ɗinka amma in sun zo sun zauna da kai saboda sun samu damar ganawa da kai su gaya ma yanzu za a yi kaza ko ka mai da hankali wane a gwamnatinka makiyinka ne wane a gwamnatinka masoyinka ne wane a gwamnatinka kamar da hankali da shi alhalin su kuma waɗansu ‘yan ba da labari ne ta yi ma biyan kuɗi ake yi a saye su saboda suna kusa da kai su kuma ka amince musu ka ɗauka malamai ne na Allah kawai yazo ya ce ma na yi mafarki jiya na ga wani dogo mai iri kaza da kaza da kaza ana kulle kulle da shi za a kawo maka hari kada ka yadda ka ci abincin gidan sai ga ya fito ranar duk abincin gidan bai ci ba saboda an bashi mummunan labari irin wayannan na iya sa a halaka wani ce yana gaba da kai ko ya kulla kaza a bincika ba haka ba kafin a ɗauki mataki an ɗauki mataki an halaka shi saboda haka kawo mummunan labari da miyagun malamai miyagun bokaye suna da hatsari a gwamnati shi yasa annabi Musa alaihi salam labari tsegumi mai kawo ainihin wato labari in ba a bincikawa zai iya hada gurmi ya hada gari ya hada tashin hankali Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana ba da labari a tafsirinsa wani bawan Allah ne ya zo kasuwa lokacin da akwai bayi sai ya sayi bawa da aka zo sai mishi da bawa bawa za a sai da shi a musulunci in za ka sai da kayanka na hajar ka bayyana illarsa ta yadda mai saye ya san illan ba a ɓoye mishi ba in yi yadda ya saya da illan shi wannan bawa aka ce wannan bawa ne amma laifinsa guda ɗaya annami ne duk aikin da ka sashi ya maka zai maka yana kaza yana kaza kazar kazar da aiki amma ya iya annamimanci me sayin ya ce a inda yana aiki mai kyau ne annamimanci ba komai bane sai ya saya da ya ɗauko shi ya kawo shi gida farkon abin da ya fara mishi bayan an kwana biyu sai ya saba da matarsa sai ya zo wurin hajiya ce hajiya ce na ga take-taken mai gida zai miki kishiya kun san mata kuma da kishiya sai ga hankalinta ya tashi ce a kwanta da hankalinki ina da wani malamin can ya gaya min in dai ke ci ba za a min kishiyan ba akwai maganin da zai bani kawo miki ta ce to je ka zo min da malamin sai aka zo da shi sai malamin ya ce maganin yana da wahala domin ba za a iya haɗa maganin ba sai an ɗebo gashin haɓa na mai gida a samu gashin da yake kusa da wuya a yanko kaɗan a kawo za a haɗa miki magani daga nan kin gama da shi ko aure ba zai ta ce wannan mai sauki yanzu ta yadda za ta yanko gashin ina haɓan mai gida shi ko wannan annabi bai sai ya gudu ya je ya samu mai gida ya ce mai gida kunnen ka nawa ya ce biyu ce to ka raɗe ka sha labari ni ba zan ci amana ka ba Allah ya sani ba zan ci amana ka ya ce mai faru ya ce uwar gida ta haɗa baki da wani za a kashe ka an ce yanzu in kana bacci ta zo ta yanka ka saboda wancan zai aure ta kuma yanzu ba za a iya aurenta ba sai an kashe ka yace tsakani da Allah ce gaskiya nake gaba tsakani da Allah yace in nayi musu je kai kaman kana bacci mai gida yanzu ya gane uwar gida na neman ta kashe shi ita ko uwar gida me take nema mallakarsa haka ne ko ba haka ba to sai ya zo ya yi kamar yana bacci ita ko sai ta ɗauko wuka me za ta yi yanzu ai ba kisan mana za ta yanki gashin haɓa don a je haɗa mata magani sai saɗan saɗan ta zo ta kama gashin za ta sa wuka ta yanke sai tashi ce Allah ya kama ki dama an gaya min za ki kashe ni sai ya ɗauki wuka sai ya gurma mata shi sai ya kashe ta yana kashe ta tana ihu tana mai gida za sai da ya karta har lahira ga wuka a hannunsa ina wannan annabi sai ruga da gudu ya je gidan iyayenta ya ce ku zo ku zo mai gida yanzu ya shiga yin kuɗi yanzu an ce kuɗi ba zai karu ba sai ya yi kuɗi da matarsa ya kashe ta suka ɗebo da gudu suna zuwa suka gan shi kawai ba tambaya sai mai sai suka farmi shi suka kashe shi yanzu an kashe mai gida an kashe amarya waye dalili annamimi sai ya gudu gidan ƴan uwan mai gida sai ya ce ku zo yanzu ga ƴan uwar mai gida ƴan uwan mata sun zo sun kashe ma sun kashe mai gida sai ƴan danginta suka taso wannan dangin suka kan kace ko gari duk gaba da yaki ya tashi waye hada wannan yaki annamimi mutum da annamimanci ba shi da to shi yasa da aka zo ne roƙon ruwa sai Allah ya ce wa Nabi Musa ba zan ba ku ruwan sama ba saboda cikin ku akwai annabi sai annabi Musa ya dawo dama yana magana da Allah ya ce ya ku mutane ku tuba wa Allah cikin mu yanzu mutum ɗaya tak ya hana mu ruwan sama na roki Allah mun roki Allah a ba mu ruwa Allah ya ce ba zai ba da ruwan sama ba saboda akwai annamimi ya kai annamimi ka fita don mu samu ruwan sama wannan annamimi da ya ji cewa da shi yake yi ya gane aikin annamimanci ba shi da kyau yau ga ranar tonon asiri sai ce ya Allah na gane da ni kake ni ne ni ne ni ne ni ne Allah na tuba yau shekara arba'in ko fiye da haka ina wannan mummunan aiki baka tona min asiri ba ya Allah yau ga ranar tonon asiri ya Allah rufa min asiri ban karawa na tuba yana kuka shi kadai ba wanda ya sani daga shi sai Allah sai gashi Allah ya sako da ruwan sama sha kaman da bakin bane annabi Musa ya juyo ce ya Allah ka ce cikin mu akwai annamimi sai ya fita zaka ba da ruwan sama ya Allah bai fita ba ga ruwan sama ya sauko sai Allah ya ce ya Musa ya tuba ya tuba ya tuba shi sai ba ku ruwan sama sai annabi Musa ya ce ya Allah to a nuna mana shi mu gane wanda kwana da kwanaki hana mu samu ruwan sama sai Allah ya ce ya Musa lokacin da yake annabimanci ban tona mishi asiri ba sai da ya tuba ai ni bana tona asirin duk wanda ya tuba wa inni لغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم Allah ya ce اهتدى wa ni lagafaru ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda duk ya tuba eh wa amila salihan ya aiki na kwarai sun mata da sannan ya nemi shari'a daga Allah ne sai ya gafarta mishi saboda haka a sai kenan mu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ya ce wa inni qul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada sai ya ce me إلا بلاغا من الله ورسالاته na'am ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا
na'am حتى إذا رأوا ما يوعدون ya ya فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا lalace illa balaga min Allah wa risalati ai lan ajida min dunillahi malja'an illa an uballiga anhu ma ursiltu bi ba ni da wani wuri da zan iya fakewa in koyi in nayi wa Allah laifi ban san inda zan gudu in koya a bayan ƙasa ba babu abin da ke kaina illa an uballiga anhu ma ursiltu bi sai dai kawai in isar da irin abin da Allah ya aike ni da shi sakon da ya zo ai fa inna fihi al-aman wan najat saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya wato wannan sako akwai amana da Allah madaukakin sarki ya sanya ni in isar da shi kuma akwai tsira idan na tsira idan na isar na samu mafaka da zan samu aminci na samu wuri da zan tsira saboda na ainihin wato isar da sako na Allah madaukakin sarki saboda haka inna ma ad'u rabbi wala ushriku bihi shay'an ahada ni ba zan haɗa da na kowa wurin bauta ba zan bauta wa Allah shi kaɗai sannan kuma ba zan isar da komai ba illa balagan min Allah wa risalati sai isar da ainihin wato sako daga ainihin wato Allah subhanahu wata'ala in isar da wannan sako da Allah madaukakin sarki ya umurce ni in na isar na yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya aike ni zuwa gare shi saboda Allah ya ce walaƙad uhiya ilaika
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك Allah ya ce wala kad uhiya ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da wanda suke gabanin ka la in asharakta wallahi in kai shirka za mu bata ayyukanka manzon Allah bai yi ba ya isa da sako ya yi gargadi akan ainihin wato shirka Allah ya ce ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ya ya فإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي ya ya والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين saboda haka ya ayyuhar rasulu ya kai manzon Allah ballig ma unzila ilaika ka isa da sakon da aka saukar zuwa gare ka Allah ya maka sako na ainihin wato annabta lokacin da Allah yake turo wannan sakon na manzanci na wahayi Allah yakan aika mala'ika Jibrilu da akalla mala'iku guda hudu suna raka shi tare da wannan sako saboda kada wani shaidan ma yayi attempting iya shigar da wani abu a cikin sakon Allah mala'ikan nan kowanne daya in ya bayyana sai ya cika sasannin duniya gaba daya saboda haka babu inda wani zai iya samun dama ya tare wannan sako na Allah madaukakin sarki saboda haka kenan illa balagan min Allah wa risalati sai Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ya saba wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa inna lahu nar jahannam irin waɗannan suna da wutar jahannama khalidina fiha abada in ya shiga ko in sun shiga suna makaddara da wama a cikin wutar jahannama har abada saboda haka duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala ba zai samu ainihin wato mafaka ba saba wa Allah saba wa manzon Allah yana sanadiyan ainihin wato dawama a cikin wutar jahannama innal ladhina kafaru wa zalamu إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
sai wace hanya إلا طريق جهنم خالدين فيها innal أبدا
ladina kafaru lalle wadanda suka kafurta eh wa zalamu kuma suka yi ainihin wato shirka suka yi zalunci لم يكن الله ليغفر لهم Allah bai kasance wanda yake gafarta musu ba ولا ليهديهم طريقا sannan Allah ba zai shirye da su wata hanya ba sai wace hanya إلا طريق جهنم خالدين فيها sai dai
أبدا hanyar zuwa cikin wutar jahannama in sun shiga kadiri na fiha abada har abada suna cikin ta saboda haka sai kenan wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada duk wanda yake ya saba wa Allah ya daura saba wa Allah da manzonsa yayi kafirci kenan fa inna lahu nar jahannam yana da wutar jahannama khalidina fiha in sun shiga ciki har abada ba sa fita sai Allah ya ce mai حتى إذا رأوا ما يوعدون yaya
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا hatta idza ra'aw ay hatta idza ra'a al-kuffar har sai lokacin da kafirai da suka ga ma wa'adahumullah irin abin da Allah ya musu alƙawari min al-azab na daga azaba wa shahaduhu iyanan kuma sun ga azaban nan ikirikiri wa aikanu bi wuqu'ihi kuma sun tabbatar da cewa azaban nan zai tabbata to tunda sun gani fa sayalamuna hinaha a yayin nan za su gane eh manil al'af wane ne mafi rauni wurin rundunarsa eh wane ne ke da rauni wurin taimako kuma wane ne mani allahun min al'azab wanda zai hana a musu azaba waman aqallu adada wane ne kuma yake da kar- karancin runduna saboda haka a lokacin hum su ne awai mu'minun ko kuma mu'minai almuwahhiduna lillahi ta'ala waɗanda suke tsarkake Allah subhanahu wataala saboda haka ba za su gane ba sai dab da za su shiga wutar jahannama za su gane cewa ba su da mai taimako kuma rundunarsu kaɗan ne domin Allah maɗaukakin sarki walillahi junudu samawati wal ard.
ولله جنود السماوات والأرض yaya ولكن المنافقين لا يعلمون rundunar sammai da kasai ba na kowa bane na Allah ne saboda haka shi yasa duk wanda zai fito na fito da Allah duk wanda zai yi wani abin da yake so yayi baya iya cin nasara shi yasa Qur'ani yace fal- fal- menene ya kira wanda zai kira
فليدع ناديه Ehe.
سندع ya الزبانية kira duk wanda zai kira mu ko za mu kira zabaniyawa manyan mala'iku saboda haka za su gama da shi kenan Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanci a bauta mishi hatta idza ra'aw ma yu'aduna har sai sun ga abin da aka musu alƙawari a wannan rana fa sayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada ranar za su gane wane ne ke da karancin mataimaka wane ne mataimakansa karanci gare su ba su iya samun taimako su ne ko kuma ainihin wato muminai wa aqallu adada wa yake da karancin ainihin wato iyaka ko karancin lissafi ko karancin magoya baya sai Allah ya ce ne قل قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا
yaya عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
sai yaya إلا من ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
to Allah rama wannan ayoyi guda biyu mu ajiye su mu gani gobe in Allah ya dace mu karasa su bi iznillah insha Allah Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar Allah subhanahu wataala shi mana jagora kowa da bukatar sana alkhairi Allah shi biya mana akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi wasu tambayoyi ne waɗansu kuma roƙo-roƙo ne Eh, akwai roƙo-roƙo akwai tambayoyi-tambayoyi roƙo-roƙo shine ana neman roƙon addu'o'i akwai wanda kuma ke roƙon cewa akwai eh, mijinta ya yi garanto da ya yi garanto na wani sai wanda yawa garanto kuma sai ya gudu da ya gudu sai aka kawo mijin aka kai shi gidan fursuna saboda haka ana neman kuɗi da za a je a fitar kaga wannan roƙo-roƙo ne ko to ana mishi addu'a Allah ya fidda shi Allah ya sa wanda yawa garanton ya dawo akwai kuma waɗanda suka yi ta rubutowa akan makarantar na'ibi academy da ke can dimsawa makarantar shugaba ke cewa ko ba da an irin wannan rubuce-rubuce akan makarantar na'ibi cewa ya kamata a rage kuɗin don a samu sauƙi to ina so in ƙara gaya wa mutane cewa kullum tsarin karatu ana yi ne da za a samu ilimi mai- mai- mai daraja ko idan aka rage kuɗin watakila ba za a iya biyan albashi ba sannan kuma ana yi ne kuma don ya zamanto yara sun samu ilimi nagartacce a iya biyan malaman sannan kuma ana ciyar da su a makaranta sannan mafi yawa kuma har kofan gidanka za a je a ɗauko ɗanka a moto a kawo shi sannan a mai da shi ba kai ka kai shi makaranta ba sannan ciyar da shi duk makarantar ta ɗauke saboda haka ya kamata a lura mafi yawan abin da ake yi hidima ne ake yi wa ɗan naka da yake karatu hidiman a ɗauko shi hidiman a bashi abinci hidiman ilimi don haka shi yasa aka sa watakila kuɗin kamar haka amma dai zan bincika ban san nawa ake karɓa ba na mun yi makarantar ne don a samar da wani makaranta mai kama da shi wanda in ka sa yaron ka yi karatu na addini zai yi karatu na zamani ya san larabci ya san turanci inda yau zai tashi ya tafi saudi arabia ya yi karatu kowace makaranta yana iya shiga inda zai je ya samu fannin karatun boko zai iya yi in zai samu larabci zai iya yi saboda haka makaranta ce da aka yi mata irin wannan tsari na yi mamakin makaranta akwai yara na da suke karatu a nan amma da na ɗauke su na mai da su abuja na nemi makaranta mai kama da haka ana sa su a makarantar sai aka tambaya wacce makaranta suke yi suka fito muka ce na ibi daga yola suka ce wannan makaranta standard ɗinta ya zama daidai da standard irin na abuja saboda haka karatun nasu sai ya zama sun ɗora suna gwagwarmaya da abokanansu da suke karatu a abuja to idan har yaranka da suke ka- yaranmu da suke karatu a nan yola aka kai su abuja suka zama daidai da yaran da suke karatu a can ka san can kuma nawa ake biya idan yaran nan ana biyan naira dubu ɗari ne da ashirin ko kasa da haka anan to can kowane yaro abin da muke biya mishi naira dubu ɗari hudu zuwa zuwa dubu ɗari biyar a kowane ta kenan ba ma ruban ya so ɗaya ko biyu kusan so uku ko so hudu amma karatun abujan kuma daidai ne da rana saboda haka ba za ka gane ba watakila sai Allah ya baka wata damar cewa ka samu wannan damar ɗaukan yaranka zuwa wani wuri ba nan ba za ka gane cewa an maka masu sauki amma duk da haka ba cewa nake ba za a rage ba za mu nemi su management na makarantar mu ga menene za su iya yi don a sauƙaƙa wa bayan Allah saboda yadda rayuwa yake a nan don a ga me za a yi tausayawa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka eh, na yi wannan bayani ne kuma sannan mun bude gefen tahfizul Qur'an na'ibi tahfizul Qur'an wanda yanzu akwai yara kusan 80 maza da mata ko yau mun ziyarce su suna haddan alqur'ani yau shekara na uku kenan kuma babu yaron da muka ce ya biya ko sisin ko duk wanda zai shiga makarantar ya yi karatu na haddan alkur'ani mai girma zai yi karatun ne har ya haddace a shekara guda- guda kyauta fi sabilillahi kenan idan an ce nan za a yi fi sabilillahi nan kuma sai aka yi fi sabilillahi amma tare da dan samun wani dan tallafi da za a biyawa malaman wani abu kenan an ciza kuma an hura ko saboda haka in yaron ka bai iya shiga wannan to kawo shi nan yi haddan alqur'ani kaga aina ma an ba da gudunmawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya kara taimako mu ya sanya albarka eh akwai waɗanda suka kawo ƙorafi na cewa akwai yara mata da muka aure da su marayu a nan masallacin kamar shekara biyu ko uku da suka wuce daga cikin waɗanda suke aure da su akwai waɗanda sun ɗauki gadajen da aka yi musu da kujerun da aka yi wa matan sun sayar ƙarshe ma suna neman su sallame su ne to a gaya musu za mu haɗa su da kwamitin marayu don iyayensu ba sa raye mun aure da su amana ne a hannunsu duk wanda muka ga mun aure da ya yake kokarin cin mutuncinta ko cin zarafinta ya san ko da iyayenta ba sa raye shugabannin iyayenta nan da suka aure da ita suna raye za mu tsaya mu tabbatar da cewa an kare mata haƙƙi an yi abin da ya kamata barbaron hali ina fata su rike su da amana su ji tsoron Allah kai ba za ka so ƴaƴanka ka bar su su walakantu ba ƴar wani da ke hannunka ka rike ta da amana sai Allah madaukakin sarki ya sanya maka albarka sai ka ga ka samu nasara cikin dukkan lamarinka Allah muke roƙo ya ba da haƙurin zaman ya ba da ikon kulawa da su ya ba da ikon riƙe su kamar yadda aka ɗauki amana Allah maɗaukakin sarki mana jagora wayanda suka ba da gudumawa na marayu ba za mu kushe ba muna musu addu'a Allah ya saka da alkhairi har yanzu kofar tallafi na marayu abu ɗaya yake a ci gaba da taimakawa Allah ya ba da ikon taimakawa Allah zama a cika mana da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya sanya albarka cikin rayuwa Allahumma hadina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم جميع أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين